آمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba ashirin da uku ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar ashirin da takwas ga watan takwas dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'arul bahiyya na babban malami muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala daya daga cikin manya-manyan littafan da ya wallafa wannan kuma shine darasi na ashirin da hudu za mu tashi a sabon babi da ya baki taken babu salatul idaini babi da zai magana akan sallar idi guda biyu sallolin idi guda biyu idi na sallar azumi wanda ake ce mashi karamar sallah idan ba an faɗi karamar sallah da nufin kaskantarwa ba kace ba laifi zai zama urfi ne na mutane kamar sai ya zama unwani ne ko kuma suna ne na abu al'asma'u la tu'allal ba dole bane suna kuma ya zama ya yi wani tasiri na daban in ba wai an nufaci hakan ba ne amma idan mutum ce karamar sallah yana nufin kawai sallah mara daraja sosai sallah mara kima sosai to a lokacin sai a ce to an yi kuskure amma in dai unwani ne ko tambari ko wani tambari ko ta alama aka bata to ba zai zama da wani abu na damuwa ba to sai kuma sallah ta biyu ita ce Idul Adha idi na sallar layya wanda shi kuma ake yi bayan kamar wata biyu da 'yan kwanaki da yin wannan idul fitri wanda ake na azumi bayan kammala azumi da kwana ɗaya ɗaya ga shawwal idi ne da yake da munasaba da kammala babbar ibada ta rukunin addinin musulunci na saumu ramadan shi kuma idul adha to shi kuma yana zuwa daidai da munasaba ta aiki na ɗaya daga cikin rukunan aikin musulunci shine wa hajjil baiti liman saba ilaihi sabila don ana yin shi ana sallar idin a ranar goma ga watan zulhijja wacce ita ce kashe garin tsayuwar arfa da alhazai suka yi a ƙasa mai tsarki waɗannan sallolin guda biyu suna da matuƙar muhimmanci a kansu ne wannan mala ya kulla wannan bada malamai sun yi saɓani game da waɗannan sallolin guda biyu alhiya wajibatun shin sallar idin nan wajiba ce ya zama da tilas sai mutum ya yi amla ko kuma ba wajiba ba ce wannan saɓanin ya taso ne lura da muhimmanci da suka samu na nasoshi na shari'a amma idan ba haka ba a ba dole ba ne wasu ayyukan shari'ar su iya samun wannan matsaya mafi yawa ko ka ce jumhur suka ce sallolin idi wajibai ne sallolin idi wajibai ne su kuma waɗannan sallolin da muke na farilla na yau da kullum su kuma farilli ne sai dan dan bambancin dan kaɗan ne tsakanin sallah ta wajibi da kuma sallah ta farilla wanda a ƙasa da su ne kuma za ka samu salloli na rawatib da nawafil da sauransu nawafilul khairi wanda mutum zai iya aikatawa domin ya sami lada wanda mun wuto bayanai a kansu to mafi yawan malamai suka ce wani haƙƙu alwujubu magana da ta fi tsayawa bisa daidai su a fahimtar su waɗannan sallolin guda biyu na idi wajibai ne idan babu lalura da ta bijiro da suka bijiro wa mutum ko da lalura ta bijiro wa mutum bai kamata a can samu musulmi da zai ke zuwa ba kawai haka ne yake zuwa idi haka ne yake ba su muhimmanci haka ne yake ba su kula da aka tambaye su me yasa kuka ce wajibi ne suka ce lemola jamatihi la ha sallallahu alaihi wa sallama saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya dizinci waɗannan salloli bai taɓa misin ko tsallake wasu ranaku face sai ya yi su sannan yadda ya umarni da cewa a fita a je a yi waɗannan salloli ya kai makura wajen ba da umarni cewa kai mace ko tana haira ta fita suka ce kai zai wuya wani abu da bai kai wannan matsayin na wajibi ba a ba shi irin wannan umarni a ce a fita ‘yan mata duk da suna tsare a gida kuma ba a so su fita fitan da yawace-yawace amma da haka ce a wannan lokaci su ɗin ma su fita su halarci sallah idan ba jini suke ba su kuma halarci addu'o'i na musulmi da sauran abin da gamayyar za ta iya haifarwa na ɗane ido a tsakaninsu sannan suka ce kuma ai da Allah ce fa salli li rabbika wanhar wannan sallar ta idi ta idul adha ita ake ishara kuma fa salli li rabbika kai sallar idi domin ubangijinka in ka kammala wanhar sai kai shuka idan ka ɗauki wannan hukuncin ka ɗora shi akan salatu idul adha kuma za ka yi ɗaukar wannan hukuncin kamar da shi idul fitr saboda salloli ne da suke tafiya da hukunci iri ɗaya mala yake cewa iya raka'ata ne nan ne ko waɗannan sallolin na idi suna da raka'o'i guda biyu suna da raka'o'i ne guda biyu an faɗa mana kuma surorin da za mu karanta suna da sallar idi na fitr sallar idin azumi raka'a biyu gare ta sallar idi na layya ita ma raka'a biyu gare ta idan an zo za a bayyana karatu يجهر فيهما بالقراءة أقول أنكم في الأولى سبع تكبيرات هكذا ويساكو أركع الفرق duka rako'in guda biyu liman zai karatu a bayyane ba a ɓoyewa rasha salloli ne na safi amma suna da hukunci na musamman in zai ce ta ga rana ta hudu tun da ana yin shi ne da hantsi ita sallar idi ana yin ta ne da zarar rana ta hudo da wasu ‘yan mintoci ma za a iya yi yana gama hudowa shi yasa za ga wanda yake zuwa kasashen larabawa karfe shida ma an gama aka yi sallar asuba minti talatin arba'in an gama asuba karfe hudu da rabi da ba da minti talatin ko arba'in shida da minti goma sai kuma tsayar da sallar idi shida da kwata shida da rabi bakwai saura an gama shi kenan kuma yanzu kuma nan ana yin irin haka akwai masallatin da suke karfe bakwai ma an gama sallar asubahi karfe biyar da kwata rana ta hudo kamar karfe shida ta gama bajewa kamar shida da arba'in ko bakwai saura kwata bakwai sai a tsayar da sallah to idan an zo za a yi ta ne kuma ana yin ta ne a fili musalla idan ba lalura ba a ɗaukar ta kai ta masallaci ginanne na juma'a sai akwai lalura wanda a darura su su zai sulma to liman idan ya zo zai bayyana karatu a cikin wannan raka'o'i guda biyu da zai na sallah to an ba liman zaɓi a lokacin karatun shi ko dai ya yi la'akari da halin da ake ciki ya ce bari a sauƙaƙa wa mamu zai iya la'akari da cewa ya fahimci akwai mata da yawa ya fahimci akwai tsaffi da yawa ya fahimci akwai yara da yawa ya fahimci akwai marasa lafiya da yawa ko kuma ya fahimci yanayin garin akwai hadari ko kuma akwai tsananin zafin rana ko kuma akwai iska wanda yake kaɗawa yana tallahana ta adam masallata to a nan wurin abin da ake so limai amfani da shi na fiqhul kai shine sai zaɗi a tahqiqi sai sauƙaƙa wa mamu idan ya tashi zai karanta fatiha idan ya zo raka a raka ta farko sai kuma ya karanta sabbi hisma rabbika al'ala kaga bai kai shafi ɗaya ba ayoyi ne goma sha tara yan gajajjeru ba wani yawa suke da shi ba da za su wuta da kura ko har ɗan ƙwaya ƙwaya ma ba za su yi mashi yawa ba so da rana ce ta musamman daga nan idan ya yi ruku'u ya kammala ya shiga da ya kammala raka'a ta farko sai ya dawo raka'a ta biyu a raka'a ta biyu kuma sai karanta hal ataka hadithu da gashiya to a raka'a ta biyu ita wannan surar ake so ya karanta raka'a ta farko ya karanta sabbin isma rabbikal ala ta ishi mamu daga nan kawai ayi ruku'u a a yi sujada a tsago a yi abin nan an sallami kowa amma a raka ta biyu sai karanta suratul ghashiya wadda ita ma ayoyi ne yan kaɗan take da su kamar ashirin da biyu ko ko na makamanci haka to za ka a raka ta farko sabbi ismar rabbika ala raka ta biyu ana taka hadithu na ghashiya malamai suka ce zai wannan ne inda inda ma aradat tahfifa lokacin da yake so ya sauƙaƙa wa mamu idan kuma ya fahimci duk waɗancan uzurorin da za su iya tilasta mashi ya sauƙaƙa wa mamu ko da za su iya jan shi da kai shi zuwa ga sauƙaƙa wa mamu duka babu su garin ya natsa sannan indiya ka fito ba maganar gaggawa to a lokacin sai ya nufaci al'itimamu sai ya nufaci cika sallah da yin sallar cikakkiya to da ka raka'ar farko sai karanta qaf wal qur'anil majid sai karanta wannan surar bai fi shafi biyu da rabi ba ko ba yawa kaga ba zai dauki dogon lokaci ba ko da ya karatu a hankali a hankali minti goma sha biyar ya gama sai ruku idan ya kammala raka'ar farko ya dago raka'a ta biyu kuma sai ya karanta suratul kamari ya qatarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sai ya karanta tun daga farko har ƙarshe nan aradan itimama kenan in ya fahimci cewa babu wasu talalura da za ta ja shi zuwa ga a gaggautawa abin nan mamu kaga ba shawara za ta yi idan in ka ce kuma a yi ƙuri'a wani sai ce maka demokratiya ke raka farko a karanta watin raka a ta biyu a karanta wazaitu duka dai a suratul tinin ne da kare dai a watin din wata ta yi shari'a ta riga ta ba da shawarar abin da ake so a karanta kuma idan ka kalla waɗancan surorin su duka kowace tana ɗauke da darasin da idan ka na ƙarshe shi ba ƙaramar amfana za ka yi ba lokacin farin ciki gaba ce da shaidan ke halakarwa in ka fahimci waɗannan surorin shaidan bai da rabo a wannan biki na idi da za a yi na wannan kwanaki sabbi hisma rabbika al'ala da tasbihi aka buɗe ta an ja hankalinka zuwa ga ayyuka na ɗa'a, an ja hankalinka zuwa ga haɗarin aikin saɓo. an an karar da kai munin azabar wuta an buga maka misalai to balantana kuma Allah ta hadisu da gashiya wanda kai daga jin ma buɗe ta kawai da gashiyar ma aka buɗe al'amura sun lullube mutane kenan farin ciki bai hana faɗa maka mutuwa wannan kamar ayoyin haka suke so su faɗa kada wani ke tare na kun idi ne ya kamata a samu ayatul bishara a ai a lokacin da ake al-bishara kuma a lokacin ake al-inzar duba la ta ka hadisi la gashiya aka tsoratar aka firgitar aka yi bushara aka yi gargadi aka ja kunni to haka idan ka koma ka ɗauki cewa liman zai iya zabar ikimam qaf akwai maganar lahira akwai maganar mala'iku akwai maganar kaza akwai maganar kaza akwai maganar kaza tsoratarwa ga mutuwar karara to haka idan ka zo suratu al-qamar اقتربت الساعة وانشق القمر ita ma akwai ire-iren waɗannan su da kenan a da'ira ta kwanakin farin ciki babu laifi a iya yin wani abu na bakin ciki iya rakata iya rakata ne wannan sallar ta idi kowace suna da raka'o'i guda biyu fil ula a raka'ar farko sab'u takbiratin qabla al qira'a za a yi kabbarori guda bakwai kafin a fara karatu ya ce raka'a bakwai kafin a fara karatu to har da kabbarar harama ko banda ita har da ita ko ban da ita za mu kirga da ita kaga mun kirga da ita bakwai cikin kenan tilka sab'atun kamila in ba mu kirga da ita ba kenan muna da bukatuwarta dan ba makawa sai da ita sun zama takwas kenan har da ita za a kirga kowace kabbara ɗaya da ke cikin waɗannan kabbarorin in ka cire kabbarar harama da ke da ƙarfi kowace ɗaya sunna ce mai ƙarfi wasu malamai suka ce wajiba ce kowace ɗaya shi yasa idan aka bar kwaya ɗaya a ciki sai an yi sujada kabli idan ba a samu hannun tadaruki ba kowace ɗaya da ganta ƙarfi gare ta kamar shari'a yasa in an zo mutum ya tabbatar da cewa kirgar shi ta hau kirgar ta tafi yadda ya kamata waɗannan kabarori guda bakwai haka za a riƙa yin su liman shi ake so ya yi su da ƙarfi amma mamu ba sai daga murya da su sosai ba. Shi liman da yasa ake so ya daga murya? Ni isma'i a wani tasmi'il ma'amumi don ya jiyar da mamu. Allahu akbar su ji, amma mamu sai ya kasa da haka Allahu akbar ya ishe shi. Shi ba sai daga murya can can can can ba. To haka za a yi duka waɗannan kabarori qabla da fira'ati kafin karatu. sannan ana kammala kabbarorin to sai liman ya yi karatun ya yi ta'awili sai ya basmala a ɓoye daga nan sai ya fara karatun fatiha amma babu tazara tsakanin kammala kabbarorin da kuma fara karatun fatiha babu wata tazara da aka ba liman ya tsaya ya wani hutu ba hutu a wurin illa iyaka idan ka ji bayan kammala su da liman yayi ya ɗan yi shiru to abin da zaka kyautata mashi zato shine tawili da basmala yake yi kuma yana gama su zaka ji ya fara alhamdulillahi rabbil alamin yace wa fi thaniyati khamsun kadhalik a raka'a ta biyu kuma kafin ya fara karatu zai kabbarori guda nawa guda biyar to nan wurin har da kabbarar miƙa ko banda ita hadda ita ko ban da ita in ban da ita shida kenan in duk da ita biyar sace ka tun tilka khamsatun kamila kenan da ita ko ban da ita ban da ita saboda ita ba a tsaya ake yi ba ita lokacin da ka kake miƙewa daga waccan raka'a ta farko a lokacin za ka yi ta to idan ka gama miƙewa yanzu baka da wata kabbara a gabanka in bai cin ma a sallar idi ne ba ma ka da buƙatar wata kabbara kawai karatu za a ji ka dora ba daidai lokacin da ka gama miƙewa a tsayen ne to shine sai kai kabbarori kuma guda biyar in kuma ka kirga duk da takbiratul qiyami kamar da wasu malaman ke kirgawa sai su ce wa sittatun ma'a at-takbir ma'a takbiratul qiyami ko kuma wa khamsatun biduni takbiratul qiyam kenan dai idan suka ce kabbara biyar to gaskiya banda kabbaran miƙewa don ita ba a tsaye ka yi ta ba ita ba saƙoƙi ba ne ko tsararrakin waɗannan rakawoyin da haka su ba za su shiga cikin wannan lissafi ba waɗannan kabbarorin sun tabbata a cikin hadisin amru dan shu'aib an abihi an jaddihi كان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة na kirga a sallar idi guda ɗaya sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbarori guda goma sha biyu yana nufin bakwai a raka'ar farko biyar a raka'a ta biyu in ka lissafa za ga ya ba ka rakawoyi a kabbara sha biyu yace sab'an fil ula wa khamsan fil thaniya raka'a ta farko yayi kabbarori guda bakwai raka'a ta biyu kuma muka ji yayi kabbarori guda biyar haka ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud da Imam Dara Kusani suka fitar cewa kabbara a sallar Idi na fitar da Azha kafin liman ya fara karatu kabbarori ne guda bakwai a raka'a ta biyu kuma wuce kabbarori guda biyar. in ta haɗa wannan shine zai baka abin da wancan hadisi na murdan shu'aib ya ce guda goma sha biyu idan liman ya kuskure ko ya rafkannuwa ya fara karatu sannan ya tuna zai dawo ya kabbarorin saboda yana ɗaya daga cikin sunnoni na waɗannan kabbarorin shi liman ya bayyana su sannan ya yi su da tarassul kada ya rika haɗiya ɗaya da ɗaya Allah akbar Allah akbar Allah akbar a'a bai ba ɗaya bayan ɗaya ake so ya yi su sannan ya bayyana su saboda ma musu ji sannan an ta taqaddama al-qira'a daga cikin sunnonin waɗannan kabbarori su gabaci karatu ba sai ya yi karatu sannan zai dawo ya yi su ba sai ma da ce wa ya khutbu ba'daha kuma liman zai khutba bayan wannan sallah ta ta idi bayan ya kammala rakawoyin shi ya zauna ya yi karatun tahiyya ya yi addu'o'in da zai mamu ma sun yi mahalarta idi kenan to sai ya sallama idan ya sallama ana so cikin ɗan kankanin ne za a ɗan shakata ɗan hutu kaɗan daga nan sai a tashi a fara kutuba malamai sun yi sakani game da wannan kutuba guda biyu zai ko ɗaya wasu suka ce a daidai take da kutuba ta sallar juma'a da aka fahimma kutuba ta ni kenan wasu suka ce a kabiya ce ne zaman kanta daban take za ka kutuba ɗaya zai yi zai hau mimbari in ba a hango shi zai iya hau mimbari amma matukar ana ganin shi bai da buƙatar mimbari bai da buƙatar mimbari ai ka ga hadisin ana cikin hadisin sai na bi hurairu da sauran hadisai da suka tantance yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin sallar ko idin shi ai har tafiya ma yake yi sai da da mimbari kuma da ba zai yiwu ba in ya dan fara kutubar ranar kawai sai ce ku zo mu je sai wasu su bi shi yana yi sahun maza nan suna ji ya zagaya na can baya baya suna ji ya fice wajen mata har shine daidai masu wa'adi ya ma asharan nisa'i tasaddaqana ya taron mata su a farika sadaka na je ran gadi wuta na ga mafi yawan mazauna wuta mata ne wata mata ta nike ta ce ya rasulullahi me ya yawaita ma a wuta take saboda abin nan tuktir nan la'ana kuna yawaita tsinuwa tsinuwa ba ta da wahala a bakin ku duk da hannun da manzo sallallahu alaihi wa sallama yi sannan wa takfurna al-ashir kuma kuna butun cewa mazajen ku abokan zama a kyautata mata a kula da ita a yi mata alkhairi a yi mata sha tara da ashirin da ashirin da ɗaya na arziki ma amma ranar da aka sami matsala idan ta tashi ba alherin ba tsohon alheri za ta mutunce mawa ba har da na ɗazu. Cewa za ta tun da take mai ka taɓa mata na alkhairi na gani da nuna wa dangi da yanwa. Ita banda kaddara da tsautsayi da raban jaraba ne zai sa ta aure ka. Ka kalle ta, ka kalle ta, ita ba kilas ɗinka ba ce. To kai ma baka da fikihu kuma sai ka biye mata. ita ko mace dama in ta zo tana magana mai da muku malaman psychology suka ce ba da hankalin suke magana ba yasa an ka tashi ba da amsa kai kuma da hankali za ka ba ta amsa to amsar ka ba za ta je wajen ta ba amsar ka ba za ta je wurin ba wani rubutu ne ya kai tambayoyi a sai chemistry ne sai ka ga kama da rubutun Hausa sai ka amsa da Hausa sai da aka mayar da script sai ka gane kaga ka faɗi eh rubutun da kake tsammanin na Hausa ne ake wani yare ne can wajen India kuma chemistry ne ake tambaya ko physics alam ko ma Hausa ce ba za ka ci ba to da ai su ba da wannan rubutun Hausun suke so ka amsa ba da irin nasu suke so ka amsa irin shi ne wannan daga in sai ta ta bambamin ta shikenan sai kai fahimtar tuhu ka ka batta daga baya za ta dawo hayyacinta a zo ka je ina ta tambatu ka ma hukaciya da kan za ta faɗa diploma da digiri za ta ba kanta na hauka ina ta zambatu kan ma hukaciya wannan kaman ta ɗan sa ne kawai dan ta ɗan rage wa kanta tension amma ma hukaciya take ne to kaga sai ku daidaita amma ka ba ta amsa a wancan karan to shikenan ta ɗauki abin nan ne jauhari ko hariri ka ɗaurawa jaki ba zai mashi kyau ba ko ba zai canza mai suna ba wadda wula bisa da himaru ya ba hajjin na kalan nasu ya naka ya himaru da ka ana so liman ya hutubobi guda biyu a ya hutuba ta sallar a bayan sallar idi wasu mazahib kamar mazhabar malikiya suka ce hudubobin su zama guda biyu wasu kuma jumhur suka ce a guda ɗaya a cikin hudubar ana so ya umarci mutane da jin tsoron Allah ba a keɓance abin da zai magana a kai ba sai dai ya yi la'akari da abin da mutane suka fi bukata wanda shi ne ne zama mafi amfani kaga misali idan ya yi maganar falalar sittu shawwal ya yi idan ya yi maganar biyayya da iyaye ya yi shi sa ke so ya zayyana hutubar da wasu ababe na rayuwa da mu'amala da ibada da uwa uba aqida a ciki shi sa zai kawo maganar takawa in tattakullaha yaj'al lakum furqana in ji kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku tantancewa kaga akwai bukatuwar a ja hankalin mutane zuwa ga jin tsoron Allah a ja hankalin mutane zuwa ga ibada amma akwai matsalolin da in ya kawo su a ranar ba za su iya tasiri ba sai ce bari ya kawo falalar daren lailatul qadr a kutubar sallar idi bai da amfani ta riga an mutu wurin kawai na sa mutum zuma a baki ne alhali ba ta a tulun a lokacin an riga an mutu ba za ta yi amfani ba ko kuma ce bari a mutane maganar falalar azumin baɗi a yayi nisa kuma akwai na kusa-kusa kaga bikin idin cike yake da bida abdulmalik al-zagari yana da littafi tufatul afara tufatul arus wa bida'ul afara tarabar anguna da amari da kuma bid'o'in murna da farin ciki littafi ne haka mai matsakaicin girma da ya tattauna abin a mahanga ta shari'a ko mahanga ta addini to ana so da ya tsoratar ya ja hankali ya yi umarni da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wa yuzakkiru wa ya'ibu ya wa'azantar kuma ya tunatar da mutane Allah a irin wannan rayuwar to sai a game za a tunatar da mutane a kai kuma zai iya la'akari da waɗanda suke wurin sai sa za ga ake cewa akwai hutubar juma'ar da sai neman ya hau mimbari zai canza ta kana sallah masallatai irin namu na kawai sai da ka hau mimbari sai ka ga gamayyar gwamnoni sun zo wuciya za su yi wani taro a nan ko sun yi wani taro a can sai suka ce a tsaya masallacin ka yi sallah automatic kawai ka canza hudu ba kawai ka faɗa masa halin da ake ciki yanzu talaka ku huta naman ku a daka na ku muminu ali muhammadin ne sai ka koma kansu amma ka in ba sa wurin cikin tsoron Allah to zuwa zai faɗa musu amma yau ga Allah ya haɗa maka su kai ta tuno wa'annan hadisan man waliya min amri ummati shay'a fa shaqqa alaihim fashquq alai ka daddada shi da larabci ka faɗe shi da Hausa in ka ga da gwamnan sakkwata ma ka iya faɗe da sakkwatanci in ka ga da nan wajen ka zini shi ma to inda na mai jigori shi ma ka taɓa kanuri duka dai saƙon ya isa in ka ga da kwamishinan 'yan sanda to shi ma harkar tsaro sai ka sako da ita in kuma ka fahimci duk manoma ne kuma an fara kwashe masara zakka mai mahallin ta ne amma ka ba da kai mai wa'azin zakka ba lokacin ana shuka ba za ta shiga ba muna wa bacci za su ta yi da wannan gaɓe yake mana wasan lage shi kan amma kaga yanzu da kayi amma kuma za ku za ka yi faɗa da manoma sai ka ji fitinan ne tunda mun fara girki sai gargada ma da ma haka ake so ai fitina kenan ana so a zama fitinan ne dan a kubutar da kai daga fitina ya halasta ai za a fitine ka dan a kubutar da kai daga fitina kafin a ƙi fitinar ka faɗa fitina sai ya yi maganar zakka to haka idin ma zai iya la'akari da suwaye a wurin ila akwai matasa da yawa ta shigo da matsalar matasa da yadda suke zakewa da wuce gona da iri a idi ila akwai mata ta shigo da maganar mata a yi musu wa'azi game da dubban idi ta ɓangaren su da kuma yadda suke zakewa ila akwai mawadata ta ja hankalinsu game da muhimmancin ciyar da abinci wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da annabi yana fadar wasu abubuwa da za su shigar da mutane aljanna yake cewa ya sallama ciyar da abinci da sallar dare sai lissafa hadda ciyar da abinci wa at'imu ta'ama ko at'imu alja'i'a ku ciyar da mai jin yunwa wanda yake cikin takura kuma ga sunnar Allah tana nan fa har yau tana aiki in dai ka cire ka bayar yanzu to wallahi Allah ya mai maka kuma shi Allah ba a dadewa kaga gwamnati yanzu akwai abin da za ka yi za ta ce za ka biya ka amma za a yi wata shida ba biya ka ba to da ana can ana due process shi kuma Allah inda ma'amurhu idza arada shay'a ay yaqulu lahu kun fayakun kawai zama ne sai abin ya zama to da kana yi zai mai maka am tik um tik alai ka duba ma fa ba a raba tsakanin kai ciyarwar da kai da ciyarwar da Allah zai maka ko harafi ba a sa ba bai ce an fik ta un fik alaika wannan simin din sai ta hana ruwa gudu ya ka share ta ba sa fa'un ba duk da tana fa'idantar da gaggawa Allah ya ga gaggawar ta ba mashi ba bai ce an fik fa un fik alaika balantana a sa maka wawo balantana a sa summa da take fa'idantar da nisa kawai an fik umtik kuma jumla ce sharfiya in dai ka ciyar to za ku a za a mai maka Allah zai mai maka wannan sunnar Allah ce tana nan kuma tana yi to liman da zai la'akari da abinda kutubar shi za ta za ta fi shiga ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito yake ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fita a ranar idi da idi na azumi idi na fitar da idi na azha yana fita ila musalla zuwa wajen sallah wa awwalu shay'in yabda'u bihi salatu abu na farko da yake farawa da shi da ya je masallacin idi shine sallah yana zuwa sai a daidaita sahu sai a daidaita sahu sai mutane su shiga sahu sai a fara sallah thumma yansarifu idan aka kammala sallah sai ya waigo ya kalli mutane wannan juyowar da liman ke yi ya kalli mutane an ba shi zaɓi in ya ga dama ya juyo ta hagu in ya ga dama ya juyo ta dama duka dai abin da ake so ya kallo su mana ya fuskanci mutane amma da ga malamin malikiya suna ta ya kan karkace haka ko ya kalli kudu ko ya kalli arewa da ce me yasa suka ce saboda kada shekan ya zo ya ziga shi ya wai goya ga tun daga nan iya shi da ke duk sai da ne ruku'u suka yi ashe ni ma da wani bangare ne na gwamnati kuma uwa baki da sai an ba ta ne martaba har da distinguish har da excellency royal highness duk sun haɗu a sarki ba ina je ina tari sai da na gama to wai shi ne sai malam maliki ya ce to wai dan kada shi dan ya sa shi ya riya to kai ya kalli mutanen gaba daya amma dai sun masa raddi ba kai to to jigo ne irin rudade ne haka kai dan ka kalli dan sun ka sallah ka zo a keke ne suka zo a motoci eh ka gama jan sa a sallah sun sai riga ka koma a gida eh kowa da kowa da damar shi ko ba an daure mai hannu ɗaya ya kuce ce ka gani ko komi da ranai hannu ɗaya ma akwai karamarta yau ga na sulle na bar masu hannu lafiyayye to idan ya zo sai ya juya sai ya juyo sai ya sai miƙe sai ya fuskanci mutane wannan su julusun ala sufufihim mutane na zaune akan safatansu fa ya izuhu sai ya masu wa'azi wa yusihim ya umarce su umarni mai kwari ya masu wasiya kenan wa ya amuruhu ya umarce su wa in kana yuridu an yakfa abasan aw ya'mura bi shay'in amara bihi thumma yansarif idan akwai wata runduna da yake so ya nada ko ya aika kafin ya bar masallacin idin yake yi take to dama akwai wata sariya akwai wata bi'isa akwai wani delegation da za mu tura wajen sarkin kaza ko gwamna kaza ko shugaban ƙasa kaza wane kai za ka zama shugaban rundunar ku goma sha ɗaya ne bari in zaɓo maka ragowar membobinka guda goma an jima kuna komawa ku gama kimtsawa gobe da sassafe ku kama hanya ana ɗibi kazan sahabbai da da'a ba ji ba gani ba wanda zai kunkune sai wani ma har zai so a tura da shi ai da daɗi ma a ganka a nuna ga kuma wa mayan ɗaiƙwa ani da hawa in huwa illa wahyi yuha na ga ce an zaɓe ka Allah ne ya zaɓe ka sai daga nan inda wani umarni da zai bayar in akwai wata shela in akwai wata wasu al'amura na sanarwa to duk a wurin a iya a sanar a iya a tattauna ma a iya a ɗauki matsaya haka dai wannan sallar idin da za a yi da ake yi a wurin tana da muhimmanci to sai dai menene hukuncin zama a wurin shin wajibi ne sai mutum ya zauna ya saurara ko ko ba wajibi ba ne suka ce in dai da so samu ne kuma abu mafi muhimmanci da fa'ida ga mutum shi ne mutum ya zauna ya saurara kada ya tashi akwai hadisi na abdullahi ibn sa'id wanda imam ibn majah da imam abu dawud sun fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a shi abdullahi ibn sa'id yake cewa shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ida na halarci sallar idi da tare da annabi sallallahu alaihi wasallama falamma qada salata qala lokacin da ya kammala sallah sai ya waigo ya ce inna ma nuridu an na khutuba to mu fa muna so za mu yi khutuba akwai khutuba da za mu yi faman ahabba an yajlisa lil khutuba falyajlis wanda ke da sha'awar ya zauna ya ji khutuba ya zauna wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab wanda kuma ke so ya tafi sai ya tafi akwai malaman da suka karfafa zaman cewa shi yake idan mutum ya tafi ta yayi wa sallar idin shi tasgaro kenan amma dai wannan hadisi tabbatacce ne wa alaikum assalam eh idan akwai wasu al'amura da za a ke jin tsoro a iya cewa mutum kada a fita misali za a iya cewa duka jama'ar ƙauyen ko garin sun fito duka sun zo gun idin lima ya ce zai hutu ba sai wani ce ya taba jin hadisi an ce ba dole ba ne sai wani mutum ya ce shi zai koma gida kuma shi kadai zai koma gida ya ce mu jawa gaba ɗaya za mu koma inda irin wannan dalilin za a iya hana mutum fita ko kuma akwai insecurity ya kamata a tafi gaba ɗaya ne shi ma za a iya hana mutum fita ko kuma zai lalata zaman wurin idan ya zo fita ka bashi shi kadai ya fita to zai zama da matsala zai zama da matsala to kawai sai a hana shi irtika ba kafin da rarai duk da in an hana shi fitan an cutar da shi amma a cutar da shi dan a kawar da babbar cuta ya halatta ta ce a sanar ba wanda zai fita sai lima ya gama kutuba to wai shi sauran mana yake da ba zai je kutuba ba kila zai ce to ai shi kutubar komai ne da a faɗa yana yi a'a to zauna ka sake ji an daddada maka sannan ya ce wa yi tahabbu fil idi an so a idi a tajammudu wa yi tahabbu tajammudu an so yin ado galiba aka ce a tajammul shine ado da tufa a tazayyun ado a ciki amma da duka kalmomi ne da in ɗaya ba ta a wurin ɗaya ta zo ta shiga to kamar ya za ka yi ado a jiki ka yanke kumba inda wani kaushi ko wani kauje ka goge inda dukkan gyaran dai jikinka sosan gaske to idan kai haka ka yi ta zayye to sai kuma kai ta jamus sai ka samu tufa ko sabu ko kuma tsoho amma wanda aka wanki a wanki a goge a sa stati a gyara shi inda takalmi shi ma a sa a samu hula inda agogo na ce ka samu turare ka sa idan ba ka da turare ka duba yadda annabi ke haramta roƙo ko yake ka iya tambayar makwauta su san maka ka shafa saboda muhimmancin sa turare yanzu a idi to kuma ai kai ma ka iya tanadi turaren nan shi iya kuɗinka iya shagalinka in ka rike ɗari biyar yanzu sai ka samu na sawa wani kuma ya ciwo na dubu ɗari biyar to sai na ɗari biyar ɗinka ranar idi ka shafa shi to lallai an so a yi ado a wannan rana ya tabbata cikin hadisin da al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito cewa Sayyiduna Umar wajada hullatan fi suqi min istabaraqi ya ga wata alkyabba ana siyarwa ta alhariri ana sai da ita a kasuwa fa akadaha sai ya sayo ta fa ata bi annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kai tsaye sai ya wuto wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah ibda hadihi rasulullah ya kamata ka sai rigar nan fatajammal bi hali da idi wal wafud me yake nufi hikima ka yi in annabi ya sa mata albarka sai ce ta na riga na siyo maka ya rasulullah irin wannan rigar ya kamata ka rika sai sai zaɓin bashi ce saboda abu biyu saboda la'id ranar idi sannan wal da kuma zuwan delegation wata na nabi sallallahu alaihi yana gida sai ce mishi gashi da tawagar shugaban kasar Farisa shugaban kasar Rum wani sarki daga Ta'ifa wani sarki daga Yaman wani sarki daga Sham wani sarki daga ina ne daga ina ne to kaga akwai buƙatar a yi shiga ta mutunci sai ya shiga sai ya sa kaya na mutunci sai kan aje irin waɗannan kayan to shi ne sai na umar yake ta rasulullah akwai buƙatuwar ka sai irin wannan rigar fakala sannan da ya kalli umar yake ce mashi a tufan nan na hariri ne inna ma hadihi libasu man la khalaqa wannan tufan na hariri tufa ne na wanda bai da raban lahira mu ko muna fatar muna da shi saboda ka kai ma kada ka sa ni ma bazan sa ba yace wal khuruji ila kharijil baladi an so fita zuwa wajen gari in so samu ne a fita wajen gari a yi sallar in akwai yanayin fita wajen gari a yi shi ne a musalla nan da ya ce a fita wajen gari in yana nufin a fita a samu fili ko ko yana nufin ko filin sai na bayan gari suka ta abin da yake nufi da a fita wajen gari shine a samu fili in kuka samu fili a cikin gari in dai ba rufi yake da shi ba yana da hukuncin kharijal balad in kuma kuna da fili a wajen gari sai ku tafi can to haka wannan mustahabi ne wa mukhalafatu tariqi sannan an so a saba wa hanya an so a saba hanya hanyar da kaje kaje idan za ka koma ka canza hanya kada ka bi ta wannan hanya wanda ya tabbata a hadisin da Imam Bukhari ya fitar akwai hadisin Jabir akwai hadisin Sayyidina Abi Hurairah radiyallahu anhuma wal aklu qabla al khuruj fil fitr dun al adha mustahabbi ne cin abinci kafin fita sallar idin azumi ka san wani sai ga wai jiya jiya muna azumi yau yau an sha ruwa da kunya kuma ga mutum na garzar ayi ai shari'ar kenan malam kafin ka je sallar idin azumi ka tabbatar ka tashi cikin karari ka ci ka sha sannan sai ka fita idi dun al-azha banda azumin banda idin layya shi kuma ba a so ka ci abinci har sai ka dawo daga idi in ka dawo daga idi kana da abin da za ka yi layya ka iya farawa da shi idan kuma jinkirin da jiran ba zai yiwu ba ka iya samun dai kowane abinci musamman dabino haka sai ka fara da shi yace wa waqtuha ba'da ba'dar kifa'i shamsi lokacin da ake sallar idi shine bayan daukakowar rana qaddara rumhin gwargwadon gorar mashi wannan sandar haka ta mashi kamar gwargwadon tsawon sandar mashi kamar ka ce kamar mita uku sai ka kirga daga lokacin da ta hudo zuwa minti nawa ne za ta iya kaiwa wannan lokacin wani lokaci minti talatin kasa da talatin ma sau da lokacin da rana ta hudo kamar ta fi saurin tagawa akan lokacin da ta baje tana hudowa dan ba ta mintoci kaɗan za ga ta iya kaiwa wannan gwargwado na ƙidar rumshin din to a daidai wannan lokacin ko da karfe shida da rabi ne kai ko shida saura ne za a iya sallar idi kamar yadda kasashen laraba suke musamman wanda suke sallar asuba sun irin uku da rabi ko karfe hudu saura ko karfe hudu na asuba an gama abin nan sai kawai su sallar su shi kenan an kammala sallar idi shi yasa za ga za su je asuba sai su fita da shirin su yace ila zawal wannan lokacin na sallah zai tafi zai tafi har zuwa zawali har zuwa zawali idan aka je zawali to mutane sun yi sakaci da yawa gaskiya har suka bari lokacin ta ya wuce akwai hadisin jundub daga yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalli bina yawmal fitri wa shamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin wannan yana so ne faɗa mana cewa annabi yakan yi wata hikima wajen raba lokutan sallah na idin azumi da idin layya idin azumi ya fi ɗan kai shi da nisa saboda mutane sun ciwo abinci baka da kes da su baka da matsala da su amma idin layya mutane ba su ciwo abinci ba sai sanya sallar idin tsakanin fara sallah da hudowa rana kamar tsawon gorar mashi amma idan ka zo sallah ta azumi sai mai da shi kamar linkin haka kenan idan zai wannan karfe bakwai wannan kuma sai ce ya mayar da shi bakwai da kwata ko bakwai da ashirin ko bakwai da ashirin da biyar ko bakwai da rabi ko wani abu dai makamancin haka na abin da dai mutane suka yi wa kansu ittifaki wanda galiban kuma a wurare da dama haka ake yi wala azana fiha wala iqama wannan waɗannan sallolin guda biyu ba a masu wazana sannan ba a masu iqama ba wazana da wani daga cikin ladanai zai yi cewa in ka zo ka kira sallah ina ba a kiran sallah ka bar su kawai sannan ba a ikama ladan ba zai ikama ba ba da kamata sana ikama ta sallar farilla ko ko ma dai ne ba zai yi ba abinda kawai ke kan mutane shine liman na zuwa inda da sallah ake farawa duk sai su miƙe kawai shi kuma dai abinda zai ke kan liman da tabbatar dai sahu ya haɗu kawai sai ya fara kabbarori shi kenan waɗancan kabbarorin ta farko ce kawai za a ɗaga hannu sauran ragowar kabbarori guda shida ba za a ɗaga masa hannu ba ba a ɗaga hannu wannan shi ita shi ne abin da mala ya tattara cikin wannan wannan babi sai wasu 'yan matsaloli masu muhimmanci dangane da wannan sallah ta idi ita sallar idi sallah ce sananna mai lokaci mai rana mai wuri kowa ya sani ya kamata mutum ya sakaci kuma ta rika wuce shi ba so biyu a shekara mutum na nisa yana nuni ga karancin indibatsin mutum mana yana nuni ga karancin kular mutum ga lokaci ba ba lokaci muhimmanci su kuma gabata sun rika kula da lokaci sun rika kula da lokaci akwai wani cikin magabata shi malam lokacin shi tsada gare shi shi fa ba an halice shi bane ya kai yawa ciyawa an halice shi ne ya yi ibada da ka ita zai yi wata rana ya fito haka malami ne ce wani ya ce akar makalla dama ko ina son ganin ka sai sai tsayar man da rana in har ka tsayi da gudun rana za mu yi magana ya ce ba zan kiyaye ya ce ta wani saurare ka ba to wato kawai mu zama maganganun banza shi kenan ke ina ina ban saurare ka ba tsayar man da rana to sai mu tattauna na san idan zo zan tsora min haitu wa qaftu daga yanda na tsaya kuma ka ba wanda zai iya wannan abu na biyu daka yana da kyau mutum ya san cewa ya yi duk shirye-shiryen da zai yi amma daga duk sallar idi ban sani ba kila munan ne kawai kila kuma wutar dare ne wani idan a zahar za ka sa sai ya dace kawai shi zai rika la'akari da sadda aka sa ne ba muhimmancin sallar ba wani zai gan shi ya ɗauko wata abin nan da duma shi da ya tabarmar shi ya zo hajaran madara yana zuwa an yi sallama eh na ce sallama sallar idi ya halatta ka miƙe ka yi ka yadda liman ya yi da wa'in can kabbarorin amma sallah ce ta mutum ɗaya kai ka san baka kai wanda suka yi ta a jami'i ba abu na gaba sai kamar yan agaji malamai sun tattauna wannan qadiyya mutum na gaba zan iya tuna mujalladin da dafi cikin fatawar lajinar da'ima masara wani ko masu ba da tsaro a wurin sallah ya matsayin sallar su za ta kasance suka ce kafin ka ba da fatawa sai ka tantance shi haɗari da girman tsaron da suke yi idan tsaron mayo ne to lallai dole sai sun yi sallah dole sai sun yi sallah ko da za su yi sallar ne kama da salatul khawfi ta yadda sai su raba kansu wasu a fara sallar da su wasu in liman ya ɗago zai fara raka'a ta biyu su ma sai su yi kabbara wasu kuma sai liman zai tafi ruku'u sai su maza su yi kabbara daga tafiya ruku'u ɗagowa sujada ta ɗaya da biyu zaman tahiya da sallama ana sallamewa akwai wanda aka fara sallah da su sai su miƙe su karba harkar tsara ko kuma su amfani da na'urori cewa za su ci gaba da sallah in wani abu na alam ya zo na insecurity sai su miƙe amma idan ƙarfin rashin tsaron bai kai wani ya rasa sallah bai kamata wani ya rasa sallah ba saboda tsaro bai kamata wani ya rasa sallah ba saboda tsaro ta ko a harami idan har ka ga wani jami'in tsaro ya hana sallah akwai alam ne ba kowace sallah ba ce alam ne aka yi akwai matsala to shine sai a ce ɗaya ya sadaukar kuma sadaukar da sallar zai yi sallah ce ta farilla ko su duka sun ƙi liman ba kamar sallar idi ba sallar idi ba in ta wuce sai kuma baɗi sai dai idan jami'an tsaron za su iya samun wanda Allah ya lamunce musu ba za su mutu da wuri ba to ban san kuma inda za ka karanta wannan kundi ba amma dai wannan dabarar ita ya kamata a yi kowa ya samu sallah kowa ya samu sallah idan ana cikin sallah aka ji wani abu na alam na insecurity ina ga wannan kowa da kowa ma dai ankara kila ma a watsi to kaga a lokacin sai ku taimaka mutane su watse da kyau ba wai mutane su tsaya ba su watse da kyau sai su wawwatse amma dai tsari ya kamata a yi na tabbatar da cewa kowa ya samu ya yi sallah a yadda ya kamata lura da cewa ita ita sallar idi sallah ce mai lokaci ko mina ta zai iya zuwa ya ya wuce nan da nan kuma ba mai tabbacin cewa to baɗin an zagayo za iya riskan mutum da ran shi har ya sallace ta kuma ga maganganun da wasu malamai suka yi na cewa sallar idin ma sallace ta farilla sallace ta wajibi Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am eh ya bar ne eh sai ya yi su duk zai yi amma a raka'a ta biyu kawai in ya zo ramawa wannan da ya zo zai bi liman shi a wurin shi kamar ita ce raka'a ta farko in ya tashi sai ya kabbarori guda biyar banda kabbar shi ta miƙewa sai ya abin nan ya zama ya cika sallar shi kenan
kudin kiriyar da ta kaya shi da wani mai kiriyar su ne su kada kawo zirar sallah.
Bai fito da wuri bane yayi. Bai fito da wuri bane ya zagaya. To, mabiya malayin ce bata yi ba. Inda ba tsayawa gaban liman kuma bayan akwai wuri. Kuma ba laifin liman bane da ya canza lokaci ya zo da wuri. Shi ne bai fito da wuri ba. suna ta zagayawa dai gobe sai a ɗauki darasi ya ga cewa minti na da yake shi ya zagaya sai ya zagaya ya ci Allah ya sa mu dace ya na kallon mu bi hamdika wa alaikum assalam eh to kamar buhu shida na masara da suna ta kamar in ya kai kilogram kamar ɗari shida da ashirin ko na makamanci haka za a iya fitar da zakka kamar in ya kai buhu shida mutum zai iya fitarwa a buhu biyar shi ma yana buƙatar a ƙara mashi ko inda ma iyali ka ga da ba zai ishe shi ba bai kai zakka ba sai dai in ya yi taɗawo'i ba laifi ya cire alheri wannan kuma zai samu lada kuma ya fara makan shi training ba zai wahalar da talakawa ba ranar da ya samu nisabi in bai kai nisabi ba sai dai mutum ya ga dama ya ta tsawo'i na nafila ya zafi mutanen alkhairi ko yan uwa makusanta ko abokai ya ce masu ba wannan bai zai bai isa ya kai na zakka ba amma in ya kai nisabi wannan babu zaɓi shi da sai mutum ya bayar shi ne zaman lafiyan shi wanda kuma suke siyar da yabanya to kudin da aka raba na yabanya sai da masarar kaɗanya aka gashe aka dafe aka cinye nawa ka siyar miliyan ɗaya dubu ɗari na zakka ne ten percent ba zakar kuɗi za ka yi ba har yanzu talaka suna nan suna kallon ka su na ganin ka mai jirgin zakkan noma za ka yi wan ten percent za ka bayar sai ka ɗauko dubu ɗari sai ka bayar sai a raba ma talaka sai masa bayani ga abin da ya faru ga abin da ya faru wa alaikum assalam eh sai ku karaba na karaba ba gaska kenan ko ba zai gaska ba sai dai idan mutum yana da wata da yayi daban ko buhu ɗaya da rabi ne ana ɗauka aka haɗa ta tayar da nisabi sai a ba talakawa nasu hakkin wa alaikum assalam eh Eh. Eh. Eh. A'a, sai dai ku yi azur. Ita ce fatawar jumhur. Sai dai ya yi azur tun da riga rasa sallar juma. Ba laifi a haɗu sai a sa wani sai sallah ko ba a yi laifi ba in dai ruwa ya hana. to da shari'a ta ba da damar idan ruwa ya zo ya yi ƙarfi a mutum ba sai ya fito masallaci ba sallu fi rihalikum ladanan mu suna da bukatar su kware a wannan fagen amma za ka da ana kotsa ruwa shi ladan tunda da ya samu ya shiga masallaci hulaki ba ta jike ba ta kowa ma ta jike sai ka ji hayya na sala wa ya sa ka sai ka istighfari ba sallu fi rihalikum za ka ce kana gamawa ka kulle masallacin inda butoci ma duk ka shigar da su masallaci kowa ya salla a gida sauki ne shari'a ta baya ranar kuma da ba ruwa to hayya alal sala hayya alal fala lalle kowa ya fito a zuwa yi sallah to da ka ladan ana ruwa ya kira sallah in ya zo zan hayya alal sala ya ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum kowa ya sallah a masauki kowa ya sallah a gidan shi kina yana sanar da kai ko ka fito ba liman ba zai fito ba in yi waya dama liman ba zai fito ba ina gama sai ya a yi larabcin wani bai jin larabcin ba larabcin bai da wuya san dozi rai halikun ne bai da wuya in ya kafa da ya dan yi muraja ki kafa biyu uku hudu biyar zai zauna yi wa alaikum assalam da kanka shi kenan eh Eh. Eh sai sujada in ya fara da da kira'a sai tana da kabbarori sai ya dawo ya kabbarori sai ya maimaita kira'ar da karshe sai ya sujada baɗi zai sujada wallahi san gaske subhanakallahumma wa bihamdika